بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babu wanda bai ga cewa sai an sake alwala ba don an ci naman akuya ko don an ci gari wato ko don an sha abin da yake an dama kamar gari
وأكل أبو بكر وعمر عنهم فلم sayyidina abubakar da sayyidina umar da sai a sun ci falamita sun ci daga gari نعم amma ba su sake alwala ba ba Na'am.
su sake alwala ba نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عدي بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ji karfatar akuya ثم صلى wato a gidan ruba'atu ya zubair ibn abdul muttalib Na'am.
ya amma amma manzo sallallahu alaihi wasallama koko a gidan a dakin maimuna ne ya ci wannan da نعم to ثم صلى sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya salla ولم يتوضأ ba tare da ya sake alwala ba مم.
ba tare da ya sake alwala ba نعم akan haka wato sudanu sauri yake cewa dan an ci nama ba sai an sake alwala ba haka nan auza'i haka nan abu hanifa haka nan malik haka nan imam shafi da laisu da isaku da abu sauri نعم a duk sun tafi akan cewa dan an ci nama da fakke ba sai an sake alwala ba alwala tana nan to
حدثنا يا بن بكير mm, قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أن أباه أخبره mahaifinsa shine amr ibn umayyata ya bashi labari
أنه رأى رسول الله صلى cewa الله عليه ya ga وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama يعتز من كتف شاتين yana fincika wato yana fincika daga ah, karfatar akuya فدعي إلى الصلاة sai aka ce za a yi sallah aka ce da manzon sallallahu alaihi wasallama wakacin sallah yayi فارق السكينة sai ya ajiye wukar da yake yanka daga karfatar nan فصلى ah, da ita fasalla yi sallah ba tare da ya sake alwala ba wala mai tawarra نعم ولم يتوضأ alhali ba tare da ya sake alwala ba
باب من مرمض من السويق wato a baihaqi da ya rawaito wannan hadisin ta hanyar Abdulkarim ibn Hassan daga Abul Yamani ah, da Abul daga Abul Yamani ah, yake cewa wato ah, a ƙarshen hadisin yace zuhuri yace sai wannan labarin ya yaɗa a cikin mutane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karfata akuya ya sake alwala ba yayi sallah haka sai kuma waɗansu daga cikin sahabbai da kuma wasu mata daga iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba da labari da cewa manzon Allah ya ce tawarra'u mimma masatin na نعم
ku yi alwala in kun ci abin da aka dafa da wuta To shi yasa shi zuhuri a tasu fahimtar sai yake ganin cewa ce- ai- ai, umarnin da ya zo da cewa in an ci abin da yake da fa- sai sai an sake alwala to wannan umarnin ya shafe duk wani hadisin da ya zo da yake nuna cewa ba sai an yi alwalar ba shi yasa shi a masabar zuhuri نعم yana ganin in an ci abu da aka dafa to lallai sai an sake alwala inda an ci abin da yake an dafa shi ne to sai an sake alwala to amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba sai an sake alwala bayan da aka faɗa a baya نعم shi yasa da yawa wasu a cikin su ke ganin wannan tawarra umin ma masatu na ana nufin alwuru'un lugawi نعم alwala ta luga wanda ita ce na zafa ma'ana in kun ci abin da aka dafa to ku wanke hannunku da bakinku in kun ci abin da yake da faffe to ko lalle ku wanke hannunku da bakinku banda inda mutum ya ci abin da yake ba da faffe ba wannan ba lalle sai ya wanke hannu ko sai ya wanke baki ba shi yasa can a alfiyatul usul ke faɗa tawarra'u ja'a mimma masatu naru hal li shar'in yunma aw lugawiyyun fal ashtahu shar'i iz huwa urfu shari'in fi shar'i Na'am.
to
باب من مرمر من السويق ولم يتوضا babu wanda ya ga cewa dan ya ci gari da faffan gari ya kurkura bakinsa kawai ba tare da ya sake alwala ba.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة Am Bushairi.
نعم Bushairi bin Yasari.
Na'am.
Bushairu.
نعم To.
عن بشير بن يسار مم.
مولى بني حارثة mm, أن سويد بن النعمان أخبره ah.
أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه Suwaid وسلم Nu'man ya ba shi labari, wato Suwaid ibn Nu'man mutumin Madina ne daga Banu Aus. Ya halarci yakin Odo da duk yakokin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi نعم duk da shi aka yi bayan yakin Uhudu amma abin da ya gabata yakin Uhudu shine bai halarta ba tare da manzo shi Suwaid ibn Nu'man gaba ɗaya a littafin nan Jami'u Sahih na Buhari wannan ne kadai hadisinsa bayan wannan bai da wani hadisi iyaka hadisinsa kenan kuma ba wanda ya rawaito hadisin daga gare shi sai bushairu din nan نعم bushairu ibn yasari wannan bushairu ake cewa ba bashiru ba a bushairu to a sadun numan ahbarahu ya bashi labari annahu haraja cewa shi ya fita tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama نعم na haibara shekarar da aka yi yakin haibara حتى إذا كانوا بالصحابة wato haibaru sunan gari ne ko garuruwa نعم asali haibar sun sunan wani mutum ne daga amalikawa da shi aka ambaci wa'annan garuruwa har yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka kasance a zo da ake kira sahaba'u وهي أدنى خيبرة ita ce farko farkon shiga ƙasa haibara فصل الأسرى wato inda ga wajen Madina ne ka tafi haibara to inda zaka fara tararwa a ƙasa haibara ita ce sahaba'u a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sallar la'asar a nan wajen ثم دعا بالأزواج sannan yace a kawo guzurin da yake tare da matafiyan nan.
فلم يؤت إلا Ba abin da بالسويق aka samu sai gari.
فأمر به Manzala ya umarni da wannan garin فسريا aka ɗan yayyafa masa ruwa, aka jamsa sashi da ruwa. Wato, a iya cewa Suriya da shadda a kan ran.
نعم A iya cewa kuma Suriya نعم ba sai an yi shadda ba.
نعم Ko da shadda ko ba shadda duk daidai ne.
نعم To, فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ci daga wannan garin وأكلنا Waidu ya ce mu ma muka ce, ثم قام إلى المغرب ah, wato ah, alwayar Sulaiman wadda za ta zo nan gaba ya ce muka sha kuma bayan mun ci ɗin. Ahan, Wato, sun makama, sannan mazala ya tashi zuwa sallan magarba فمرمرا ya kurkura bakinsa kafin ya ya shiga cikin sallar. Mu ومضمضنا ma muka kurkure bakin mu.
ثم Sannan صلى mazala ya sallaci magarba ولم يتوضأ ba tare da ya sake alwala ba, ba tare da ya sake alwala ba. wato wanda suka zo a ru- a isnadin hadisin nan mutum biyar dukkanin su manyan malamai ne Allah Yusuf malami ne babba yana cikin manyan almajiran Imam Malik ga Imam Malik da mun ba a magana ga malamin sa Ibn Sa'idin ga Sharrun ya sare ga kuma shi kansa sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisin duk mutum biyar din da suka zo a ciki manyan manyan malamai ne نعم Eh, kuma dukkaninsu mutan madina ne in ban da shi ablamin yusufa نعم ya ablamin yusufa neman ilimi ne ya kai shi madina الله أكبر amma daga imam malik da ahmad sa'id da bashirun da tsarin da suwaid ibn nu'man duk mutanen madina ne duk mutanen madina ne to
حدثنا أسبغ mhm.
قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرني أمر عن بكير عن قريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل Cewa عندها Annabi sallallahu كتفا alaihi wasallam ya ce karfatar akuya a wajenta
ثم sai صلى manzo Allah ta shi sallah ولم ba يتوضأ tare da ya sake alwala ba ba tare da ya sake alwala ba.
باب هل يمرمر من اللبن Wannan babi ne, idan mutum ya sha nono sai ya kurkura baki, ana bukatar kurkura bakinsa kafin ya sallah, ko ko ko bai kurkura bakin ba, in dai daman yana da alwala ya iya tashi ya sallah.
حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب an ubaidillahi bin abdullahi bin utbata an ibn abbasin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallama shariba labanan ya sha nono umar maba ya kurkura baki wa qala ya ce inna lahu dasaman hakika nono yana da mai Mm.
nono yana da mai
tabahu yunusu Mm, yunusu wato wani hadisin ya kunshi mutum bakwai isladinsa mutum bakwai ne ba kamar wancan na- na baya da aka yi magana ba na soyadun numan wanda yake shi mutum biyar ne nam a isnadin wannan har mutum bakwai ne wanda ko mutum bakwai din nan mutanen kasashe daban-daban akwai mutumin misira a ciki a shine da ibn abdullahi ibn bukairin da laisu da aqilu akwai mutumin balhu shine kuta mutumin sa'id akwai mutumin ma- mutanen madina wato da ibn shabin da ubaidullahi eh shi yasa wato wannan hadisi Mm.
yana cikin hadisan da yake da Buhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i duk daga wajen malami ɗaya suka karba Mm.
shi ne kuce batu Mm.
guda bin Sa'idin da Buhari ya karbo hadisin nan daga wajensa to mu Muslim ma daga gare shi ya karbo hadisin nan Mm.
Abu Dawud ma haka Tirmidhi ma haka Nasa'i ma haka Mm.
Ib- ah, ibnu maja shine bai karɓo shi daga gare shi ba nam to amma dai ibnu maja ma ya ruwaito wannan hadisi nam shi yasa wannan hadisin a iya cewa a haraja husi tatu nam duk wannan mutum shida sun fi da shi Mm.
to tabahu yunusu Yunus ya Yunus ya masa mutaba'a wa salu bin wanda kaisana hadisin sa Muslim ya kawo shi Na'am.
haka da Salim da Kaisana shi ma ya masa mutaba'a An Abul Zuhri.
Abbas Sarraj ya kawo ya ruwaito shi nam dukkaninsu su biyan sun ruwaito daga zuhuri ne.
nam babu wudu'i minan naumi ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الحفقة وضوءا Wannan babi ne a game da hukuncin alwala daga bacci. A wannan babin da za a bayani akan wanda suke ganin gyangyaɗi ɗaya ko gyangyaɗi biyu ko don mutum ah, ya kansa ya raurawa saboda gyangyaɗi wannan ba zai sa a ce dole sai ya sake alwala ba.
نعم حدثنا عبد الله بن يوسف Mm, قال أخبرنا مالك mm, عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا نعس أحدكم idan ɗayan ku gyangyaɗi ya kama shi وهو يصلي alhali yana cikin sallah فليرقد to ya fi masa kyau ya kwanta ya bacci da ya kyale sallah حتى يذهب عنه النوم har baccin ya tafi daga gare shi baccin wanda zai ishe shi in ya so ya tashi ya sallah فإن أحدكم إذا صلى a domin وهو ɗayan ناعس ku idan ya zama yana sallah alhali yana gyangyaɗi لا يدري لعله bai يستغفر sani ba ko dai yana nufin ya istighfari فيسب نفسه ya ringa faɗar baƙar magana ga- ah, wato ga kansa ya ringa mummunar baƙar magana ga kansa to ba ƙaran ne a can Ya. Ah, ƙaramin ma ba ta yi
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya karbo daga Anas bin Malik Anas bin Malik ya karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallam kala manzala sallallahu alaihi wasallam yace إذا نعس أحدكم في الصلاة idan ɗayan ku gengedi ya dame shi alhali yana cikin sallah فلينم to abin da yafi kyau gare shi ko abin da yake wajibi a kansa ya kyale sallar ya kwanta ya bacci حتى يعلم ما يقرأ har ya gama baccin in ya so in ya tashi yana sallar ya iya gane me yake karantawa
باب الوضوء من غير حدث babin cewa in mutum zai sallah ko da bai warware alwalarsa ba bai aikata abin da yake ya warware alwala ba to yana da kyau da ya sake wata alwala
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انسا حا da hawili قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال wato a wancan isnadi na farko tsakanin shi buhari da sufiyanu mutum ɗaya ne shine muhammad ibn yusuf to amma a isnadi na biyu da ya ta'awili tsakaninsa da sufiyanu sauri mutum biyu ne Na'am.
musaddadu da hannu sa'id al-qassan yace sufiyanu sauri yace amru ibn amir mutum madina yayin hadisi ya karbo daga anas qala anas ibn malik yace كان النبي صلى الله عليه وسلم يتورع عند كل صلاة a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda zai sallah sai ya sake alwala. Sawa'un a baya ya yi wani abu daga cikin abubuwan da ake cewa suna warware alwala ko ko bai ba.
نعم قلت Nace da Anas, كيف كنتم تصنعون to ko ya kuke yi ku sahabbai kuma duk sallar da za ku yi sai kun mata alwala ko ko kuna haɗa sallah biyu ko uku da alwala ɗaya.
قال Sai Anas ibn Malik ya ce يجزو أحدنا الوضوء alwala na wadatar da ɗayan mu in ɗayan mu yi alwala wannan alwalar ta wadatar da shi ما لم يحدث matuƙar dai da ya aikata abin da yake warware alwala ba.
حدثنا خالد بن مخلد حد- قال حدثني س- حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان بن النعماني قال Nan ne dai na baya.
نعم Ah, Buhari ya sake maimaita shi.
نعم To, قال خرجنا مع رسول الله wani صلى الله عليه Usman وسلم ya ce mun fita tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama أما خيبر shekarar da aka yi yakin haibara.
حتى إذا كنا بالصحباء Har yayin da muka je gun da ake kira sahaba'u صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى Sallama yi mana sallar la'asar.
فلما صلى Yayin da ya gama sallah دعا بالأطعمة sai ta a kawo abinci.
ولم يوت إلا Sai wani بالخروج abinci ne ya rage tare da rundunar nan sai ko gari kawai.
فأكلنا Muka ci daga wannan garin. muka sha وشربنا ruwa.
ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى zuwa المغرب sallar magarba. Ya فمرمر kurkure bakinsa.
ثم صلى sannan ya لنا yi na sallar المغرب magarba.
ولم Ba يتوضأ tare da ya sake alwala ba.
باب من الكبائر ألا Aka ce, يغتسل "Ah, من to ga بوله wancan hadisin na Anas yana nuna cewa manzo Allah duk sanda zai alwa- zai sallah sake alwala yake wannan hadisi kuma ya nuna cewa manzo Allah ya yi la'asar ya yi magarba da alwala ɗaya ba tare da ya sake wata alwala don magarba ba نعم to ya za a tara tsakanin su aka ce ai tarawar wato mai sauki ne wancan da aka ce yana alwala duk sallah ana nufin a galibin halayensa نعم wannan kuma nadiri ne wato wannan hadisin na biyu yana nuna halayensa ko halinsa wanda ba shi ya fi yawan zuwa ba نعم kuma ya yi haka ne don ya nuna cewa ai daidai ne a sallah biyun da alwala ɗaya ko don ya nuna cewa don an ci abinci wannan abin- cin abincin bai warware alwala ba مم.
to مم. باب to من الكبائر ألا يستتر من بوله wannan babi ne yana daga manyan zunubai mutum ya zamo bai kare kansa daga bawalinsa ba نعم ko kuma a ce zai bawali baya kariya ba ruwansa sai ya bawalin inda ma za a gan shi bai damu ba to haka din yana daga manyan zunubai نعم yana daga manyan zunubai نعم حدثنا عثمان Mm.
قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال Abdullahi Abbas ya ce مر النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi بحائط wasallam ya wuce da wata gona من هيدان daga المدينة gonakan Madina wanda suke a kewaye أو مكة ko daga a, gonakan Makka فسمع صوت إنسان يعذبني wato kokwantan daga jariru ne amma da Buhari ya rawaito hadisin a Kitabul Adabul Mufrad نعم.
ya rawaito shi ne ba da nuna wani kokwantan ba نعم cewa yanke daga a, gonakan Madina ne to a dara kunni ya fitar a afradu dinsa cewa wannan gonar ta ummi mubashir ce mutuniyar madina na'am Ah, ta ummi mubashir ce wadda take mutuniyar madina na'am fasani a sauta insanai ne sai ya ji muryar mutum biyu a cikin kabar a cikin kaburburansu na'am yu'azzibani bi yu'azzibani yu'azzabani ane musu azaba a cikin kaburburansu na'am yu'azzabani ane musu azaba fi kuburihima na'am a cikin kaburburansu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yu'azzabani ane musu azabar wa ma yu'azzibani fi kabirin amma azabar da ake musu ane musu ne akan abin da ku a ganin ku ba babban zunubi bane ko a ɗaukar ku kuna ɗauka wannan abu mai sauƙi ne alhali ko wajen Allah ba- babban magana ce Mm.
eh wa tasibunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim to da yawa abu da mu za mu ɗauka ai ba komai bane amma sai ya zama babban magana ce wajen Allah subhanahu wa ta'ala
ثم قال sannan manzo Allah ya ce بلى a gaskiyar magana shine abin da ake musu azaba a kai babban zunubi ne ba karamin zunubi ba كان أحدهما لا يستتر من بوله ɗaya dai daga cikinsu al'adarsa shine in zai bawali baya yin sutura wato baya ƙoƙarin kiyaya ya kada ya zama bawalin ya taɓa jikinsa ko tufafinsa bai damu da haka ba نعم bai damu da haka ba to a wata ruwayar wato yadda muslim ya ruwaito da abu dawud la yastanzihu نعم la yastanzihu baya karewa baya kokarin kiyaya min baulihi daga baulinsa مم. وكان الآخر shi ko ɗayan يمشي بالنميمة al'adarsa yana tafiya da annabimanci ya ɗau magana wannan mutanen ya kai wa wa'annan ya ɗau magana wa'annan ya kai wa wa'annan
ثم دعا بجريدة sannan mazala ya ce a kawo tanka فكسرها tanka ta dabino كسرتين mazala ya tsaga ta gida biyu
ووضع على كل قبر منهما كسرة ya ɗora ɓangare a kan kowane kabari daga kaburburan nan guda biyu.
فقيل له يا Aka رسول ce da shi, ya الله Rasulan lahi, لما فعلت هذا yasa ka aikata wannan?
قال Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, لعله أن يخفف an عنهما yi haffafa anhuma.
نعم Ta yi a sauƙaƙe musu azaba ما لم تيبسا matuƙar wa'annan tankokin nan guda biyu ba su bushe ba.
أو إلى أن ييبسا Ko ko za a sauƙaƙe musu azaba haƙƙi zuwa a ce tankokin nan guda biyu sun bushe in sun bushe azaba su za ta koma yadda take to نعم باب ما جاء في غسل البول babu abin da ya zo game da wanke bawali وقال النبي صلى annabi الله عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam لصاحب ya القبر ce ga ma'abucin kabari cewa wannan ma'abucin wanda yake cikin kabarin nan ana masa azaba ne كان لا يستتر من بوله ya kasance baya gudun bawalinsa baya kare kansa daga bawalinsa ولم يركز ولم يذكر سوى بول الناس ba ambata ba sai ko bawalin mutane ba cewa aka yi ba kare kansa daga bawalin dabbobi ko wani abu ba a bawalin mutum bawalinsa
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن قاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال ya kabar da ana sunu malik ana sunu malik ya ce كان النبي صلى الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya kasance إذا تبرز لحاجته idan ya fito don biyan bukatarsa ya fitar don qara'ul haja أتيته بماء zai je masa da ruwa فيغسل به ya tsarki da shi to باب wannan babi ne حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن داوود عن ابن عباس قال Abdullahi Abbas ya ce مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان Wa'anda suke cikin kaburburan nan guda biyu, an yi musu azaba, وما يعذبان في كبير alhali ba a yi musu azaba a kan wata babban babban laifi ko a ganinku.
أما أحدهما Amma ɗaya daga cikinsu فكان لا يستتر من ya البول ce baya kiyaye bawali.
وأما الآخر Ɗayan kuwa فكان يمشي بالنميمة a ya kasance yana tafiya da annanimanci ya dauzance wa'annan ya kai wa'ancan.
ثم أخذ جريدة Sannan رقبة Allah ya ɗauki wata tanka ɗanya fashaqqa hanis ya tsaga ta gida biyu fagaraza fi kulli qabarin ya wahidatan kafa guda ɗaya a kowane kabari daga kaburburan nan guda biyu qalu ya sahabat ta rasulullahi ce ya rasulallahi lima fa'alta wai ba hadha ka aikata wannan Kala.
sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'allahu yukhaffafu anhu ma ma lam Ko yabsa dai a sauƙaƙe musu azaba ne matuƙar tankokin nan guda biyu ba su bushe ba. A wannan isra'in da aka kawo a nan mutum shida ne tsakanin Buhari da manzo sallallahu alaihi wasallam. A cikin mutum shida ɗin akwai wanda suke na Basra, akwai na Kufa, akwai na Makka, akwai na Madina. To,
قال ابن المثنى Ibn Musanna ce, وحدثنا وكيع "Mm, قال حدثنا العامش قال سمعت مجاهد مجاهدا مثله kamar hadisin da ya gabata.
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد babin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran sahabbai sun kyale bakon balaraban nan da ya zo bawali a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallama suka kyale shi har sai da ya gama daga bawalinsa
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في manzo Allah المسجد sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani bakon balarabe yana yin bawali a masallacinsa فقال sai mutane suka haɗu suna tsawatar da shi kai kai manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce دعوه ku kyale shi ku kyale shi حتى إذا فرغ har yayin da ya- ba- balaraban nan ya gama دعا بماء sai manzo Allah ya ce a kawo ruwa فصبه عليه ya zuba ruwan akan bawalin balaraban nan نعم
wato ashe kenan kasa in bawali ko najasa ta same ta aka zuba ruwa mai yawa wanda yake ya sha kan najasar nan shi kenan za a tsarkaka ba wai sai an wanke ba ba sai an sa tsintsiya an wanke ko an yi wani abu ba sa wannan ruwan kawai ya wadatar to
باب صب الماء على البول في المسجد babin cewa a zuba ruwa akan bawalin da aka yi a masallaci
حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري مم.
قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال abu huraira ya ce أما أعرابي wani balarabe ya tsaya- ya tashi فبال في ya yi المسجد bawali a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallama فتناوله suna الناس suka ringa masa ƙara kai kai kai فقال لهم النبي manzo Allah صلى sallallahu الله عليه alaihi wa sallama ya وسلم ce da su دعوه kyale shi وحريقوا على بوله سجلا من abin da ماء za ku yi ku zuba wasaki na ruwa akan bawalinsa ku zuba katon guga na ruwa akan bawalinsa أو ذنوبا من ماء ko babban guga na ruwa فإنما بئس ميسرين an aiko ku ne don ku zamo masu sauƙaƙawa ga jama'a ولم تبعثوا ba a مؤثرين aiko ku masu tsanantawa ba
باب
to da sana abdalu ko na'am قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يا ابن سعيد قال سمعت عن قول مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آه، wato ya sake kawo wani isnadin ne na hadisin da ya gabata a baya Ah, wanda wannan isnadin shi ruba'i ne ruba'i ne mutum hudu ne tsakanin buhari da manzo da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da abdanu da abdanu mubaraki da hamdu sa'idin da kuma anas ibn malik to باب يهرق الماء على البول babin cewa a zuba ruwa akan bawali
وحدثنا خالد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك قال anas ibn malik yace جاء اعرابي wani balarabe ya zo فبال في Ya طائفه bawali a المسجد wani ɓangare na masallaci.
فزجره الناس Mutane suka ce suna ce masa tsawa, فنهاهم النبي صلى annabi الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya hana su daga wannan tsawar da suke. Saboda tsawar da suke ai ƙarshen da ba ta haifar da ɓanna da yawa. Idan shi ya tashi ya ƙara ɓata wani gu- ɓangaren na masallaci da bawalin nasu. Amma in aka kyale shi a waje ɗaya an san iyaka inda ya ɓaci.
Na'am.
To, نعم فلما قضى بوله Yayin da balaraban nan ya gama bawalinsa أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء na ruwa فورد aka عليه zuba akan wannan bawalin.
باب السبيان Babin cewa hukuncin ba- fitsarin yara. me ya kurtin fitsarin yara حدثنا عبد الله بن يوسف مم.
قال أخبرنا مالك عن هشام بن بن عروة عن أبيه عن مم.
عائشة أم المؤمنين Mm.
أنها قالت ya karo daga Aisha uwar mummune Allah ya ƙara da a gare ta cewa ita Aisha ta ce أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani yaro karami bai fara cin abinci ba وبال على ثوبه sai yaron nan yayi bawali akan tufafin manzo sallallahu alaihi wa sallama فدعا manzo Allah بماء ya kawo ruwa فاتبعه ya zuba إياه ruwan akan bawalin nan inda yaron yayi bawali a tufafinsa
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت الحسن أنها أتت بابن لها سكين cewa ita wato umu kaisin ta zo da wani ɗana ta ƙarami لم يأكل الطعام da bai fara cin abinci ba إلى رسول الله صلى الله عليه ta وسلم kawo shi wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam فأدلته رسول الله صلى الله عليه magana وسلم sallallahu alaihi wa sallam ya zaunar da shi في a هجره cinyarsa وبال على ثوبه sai yaron nan ya bawali jinjirin nan ya bawali akan babu manzo sallallahu alaihi wa sallama فدعا بماء manzo Allah ce a kawo ruwa فنبهه sai ya faruwan akan tufafin nasa inda bawalin yaron nan ya taɓa.
ولم يغسله bai wanke tufafin ba bai ga cewa sai an wanke tufafin ba ya wadatu da zuba ruwan haka yau anan za su tashi babu babu bauli ka'ima ko Yau anan. yau wata in ya fara cin abinci wannan sai an wanke نعم
a abin wanda yake cin ruwa ne kawai wannan ai ba za a ɗauka cewa yau amma ya sa da cin abinci irin gan na manya to shi ne za a ɗauka